بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar lahadi 26 ga watan shawwal shekara ta 1445 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wanda ya dace da lissafin 5 ga watan mayu shekarar miladiya 2024 wannan shine darasi na 58 insha Allah cikin jerin darussa daga littafin Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi wallafar al-Imamu Abu Umar Yusuf ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdulbari annamari al-Qutubi rahmatullahi alaihi. Ibn Abdulbari ya rasu a shekara ta 400 ne da 40 da afwan da 63 463 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama. Wannan littafi nashi yana magana ne akan ka'idoji da ladubban sana'ar ilimi da karantawa. Muna amfani da nuska ta Abul Ashbal Az-Zuhairi wanda ya tace abin da ya kiraya da suna sahihu jami'i bayanil ilmi wa fadli za mu tashi a inda malai yake mana magana ƙarƙashin mas'alar shafi wato tabbatar da cewa lalle a cikin ilimi akwai kiyasi amma wanda yake ingantacce ba a karɓan kiyasi wanda yake fasidi wanda bai cika sharuɗansa ba daga gaba ta 1167 inda yake cewa yana buga misalai cewa wa misalul qiyasi anna sunnatal mujma'u alai al mujma'a alaiha waradat bi tahrimi misalin qiyasi shine sunna wadda akai ijma'i akan ta tazo da haramcin al burru bil burri wash sha'iru bis sha'iri wat tamru bit tamri wal dhahabu bil dhahabi wal waraqu bil waraqi wal milhu bil milhi illa mathalan bi mathalin wa yadan bi yadin cewa an hana musayan an hana a yi ciniki na kakara ko kuma na musaye na trade by barter mutum ya bada albur shine kaman aburo kenan sai daga cikin nau'in abinci ne ya karbi irin sa ko ya bada sha'ir ya karbi irin sa ko ya bada dabino ya karbi irin sa ko ya bada zinariya ya karbi irin ta ko ya bada azurfa ya karbi irin ta ko ya bada gishiri to wannan bai halasta a yi ciniki ta hanyar irin wannan musaye ba illa mislan bi mislin sai ya zama iri ɗaya da iri ɗaya kuma wayadan bi yadin sai kuma an yi hannu da hannu bai halasta a samu zarceceniya wajen adadin kilo ko tiya ko buhunhuna ba bai kuma halasta a sama wato jinkiri wajen karɓa da bayarwa ba haka yazo a cikin nasin amma kuma faƙala ƙa'iruna min alfuƙaha'i alƙiyasu hukumus zaiti wasalti waddakni wal'urzi ka hukumil burri wa sha'iri wa tamri malamai suka ce to ƙiyasin da za a yi a nan shi ne ba iya waɗancan abubuwan da aka ambata ne riba za ta iya shiga cikinsu ta fuskar musaye ba a za a ƙara a ce hakanan kuma hukumus zabibi ba zaiti ba azzabib wato bushashen inabi kenan wasalti da alkama waddakhani da gero wal urzi da shinkafa kaga waɗannan su ma duka nau'i ne na abinci ba ambace su a can ba amma malamai suka ce su ma bai halasta a bada su ba a karba illa mislan bi mislin wa yadan bi yadin ka hukumil burri wash sha'iri wat tamri za musu hukunci daya da aburo da sha'iri da dabino wa kadhalika al fulu ba alƙaulu ba ne wannan wa kazalika alfulu haka nan gyaɗa walhimsi alwalhimsu da gujiya wa kullu ma yukalu da duk abin da ake iya auna shi da tiya wa yudakharu kuma ake iya aje shi a gida ba zai lalace ba misali ka ɗauka kamar ka ce har da garin kwaki kenan da alabo misali da maiwa da wake duk waɗannan ana iya auna su a a san adadinsu kuma ana iya aje su a buhu ko a wani abin ajiya su zama za su iya zama lahiya lau kamar wata shida ba su lalace ba kaga sun bambanta da watakila kamar a ce tsada ko ɗinya ko taɓo ko mangwaro ko wani abu makamancin haka wanda ana iya cin shi amma kuma baya ajiyuwa tsawon watanni kuma baya aunuwa ta hanyar tiya watakila to banda su yace a kullu ma yukalu wa yukalu duk abinda ake auna shi tiya tiya ko buhu buhu wa yukalu kuma ake ci wa yudakharu ake iya storing dinsa wa yakunu qutan kuma yana zama a matsayin abinci main course na abinci wa, wa, wa, wa udaman kuma yana iya zama a matsayin mahadi uh, udam shine kamar miya kamar mai da yaji kamar kuli-kuli kamar shayi duk wani abu da za a haɗa shi da asalin abincin wajen ci shine udam wa fakihatan ko ya zama a matsayin ɗan itace kamar dabino kenan ga ɗan itace ne shi mudakhara wanda yake ajiyayye da anna hadhihi illa fil burri wash sha'ir wat tamr wal milh mawjuda domin illar da aka faɗa game da waɗancan akwai ta a cikin waɗannan illar da aka faɗa illar da malamai su ba a faɗa ba afwan su suka lura suka tsamo illar kaga hadisi bai faɗi illar ba suka lura cewa illar ita ce ya zama abinci ya zama za a iya ajiyewa ya zama za a iya aunawa to ba a cinikinsa sai yadan biyadin sai kuma masalan bi mislin bi mislin amma idan ya zama ya rasa wata daga cikin waɗannan illolin watakila wani koda ana aji shi ana auna shi ko ba abinci bane kamar mene misali yanzu kamar yadda muka faɗa kamar kamar banda banda banda dinya da na faɗa akwai ɗan ƙanana ƙanana nan da ake yin sashi a buhu ba taura ba eh magariya yawa kamar magariya kamar taura kamar kamar aduwa misali kamar kamar bushashshen tumatir ko bushashshen tattasai kaga da ana iya ajiye su kuma ana iya auna su amma kuma ba a cin sa matsayin abinci wani kayan haɗi ana ba a cin sa matsayin abinci kuma su ba matsayin miya suke ba watakila yadda suke da ba matsayin mahadi suke ba ba kamar mai bane ko ko kuli-kuli garin kuli-kuli garin kuli-kuli ya ajiya wata shida wani ne ba nufi a nan da zai ba mu bayani eh sai dai to haka kuma kamar kuka da kakkiyar kuka ko kubewa kaga duk waɗannan suna iya ajiyuwa amma kuma ba su ba abinci bane kai tsaye wani kayan haɗi da yake ya ambaci ya ce wa idam a yace wa hada to wani kuma abinci ne amma kuma bai ajiyuwa bai iya ajiyuwa ya daɗe kamar mai abinci kuma wanda bai ajiyuwa ya daɗe watakila mu ɗauka kamar zogale kamar dankali yawwa kamar dankali na hausa ko na nasara kaga bai yin wannan tsawon watannin kuma ba a auna shi tiyatiya kamar doya ba a auna ta tiyatiya ana, ana iya ci a matsayin abinci amma ba aunawa kamar abu namu na kudu shi ma abinci ne suna nan kala-kala abubuwan ko to wani kuma zai zama ana iya ci ana iya aunawa ba iya ajuwa wani ana iya aunawa ana iya ajiyewa baya ciyuwa ba abinci bane yanzu zaka ci fara ita kadai a matsayin abinci ana aunawa ana ajiyewa duk kwaɗayinka sai dai ka ci a matsayin kwaɗayin amma ba na ji akwai garin da ake ta fara kamar da ake ta tuwa ita ci ga tsada wataƙila kuma kamar zoɓo kaga shi ma ana iya aunawa ana iya ajiyewa amma ba a cin shi a matsayin abinci to yace wa hadha qawlu malikin wa ashabihi wa man tabi'ahu wannan maganar malik ne da sahabbansa wato malaman mazhabarsa da kuma waɗanda suka bi su akan haka wa qala akharuna wasu malamai suka ce al'illatu fil burri wa ma zukira ma'ahu fil hadisi min adh-dhahabi wal warqi wat tamri wash sha'iri an yakuna kulluhu mawzunun aw makil fa kullu makilin aw mawzun fala yajuzu fihi illa ma yajuzu fi sunnati min an-nasa'i wat tafadul yace illar da aka ambata injo su malamai shine duk abin da zai iya za iya aunawa da tiya ko a auna da sikeli shi kadai ne illa da suka lura ba su lura da ajiyewa ba ba su lura da ci ba saboda a cikin akwai wanda ba a ci ba a cin zinariya ba a cin azurfa kowa ya san wannan yace saboda a ƙarƙashin haka duk wani abu da aka ambata kamar su su alkama din da gero da shinkafa da gujiya da gyada to su ma bai halasta a yi abin da bai halasta a yi da waɗancan ba idan suna aunuwa shine na annasa wato wannan bambancin au abin nan jinkiri kai ko jinkiri wata fadula bambancin au haza qaulul kufiyina wa man tabahu wannan shi kuma ita ce maganar mazhabin Abu Hanifa sune kufiyun wa qala akharuna mazhabi na uku suka ce a cikin kiyasin suka ce al-illatu fil burri annahu ma'kulun suka ce su illa da suka lura kawai ya zama abinci wa kullu ma'kulin duk wani abin da yake abinci ne fala yajuzu illa masalan bi masalin yadan bi yadin suka ce duk abin da a matsayin abinci yake to baya halasta sai iri ɗaya da iri ɗaya yawa ɗaya da yawa ɗaya sawa'un kana mudakharan aw ghayra mudakharin yana ajiwa ko baya ajiwa duk abin da za a iya cin shi a matsayin abinci su a gunsu duk ɗaya ne wa sawa'un kana yukalu aw yuzanu aw la yukalu aw wala yuzanu ko ana aunawa ko ba aunawa su dai a wurinsu kawai za a yi amfani da shi da wannan ka'ida karkashin haka yanzu kaga su zaka iya cire aya kaga ita tana daukan awu tana daukan ajiya ba ta daukan hukuncin abinci ko kuma abin da yana daukan hukuncin abinci kamar doya da ka ambata kamar dankali amma kuma baya daukan awu na sikeli wataƙila sai na ɗaya na ɗaya na ƙwarya ƙwarya to haka za a yi ta kallon waɗannan da su za a da su za a auna yace wa qala ash-shafi'i wa hadha ko qawlu ash-shafi'i wa man dhahaba madhhabahu wa man qalahu bi qawlihi wa man qala bi qawlihi wannan ce magana Imam Shafi'i wa qala ash-shafi'i adh-dhahab wal waraq la yushbihuhuma ghayruhuma min al-mawzunat zinariya da azurfa sauran abubuwan da ake auna ba su kama da su ba li'annahu li'annahum qiyamul mutlafat dan su suna zama kima ne na abin nan na, na, na istihlak na, na consumption abinda ka ci ne ko ka ansa za ka biya kimarsa ko abinda ka lalata a yi mashi kima da kuɗi wa asmanul mabi'ati da kuma yadda ake yin wato abin yin farashi na, na kayan saye da sayarwa falaisa taka gairihi ma minal mazkurati zinariya da azurfa ba su kama da sauran abubuwan da aka ambata ba da annahuwa ya juza da taslimahuma fi kulli shay'in siyahuma domin su ana iya ba da su a karɓa tasliman a karɓa ko a bayar akan kowane abu ana iya saye da su wai la hadha mala ashabu malikin fi ta'lil adh-dhahab wal waraqi khassa mazhaban maliku da wannan suka yi batu akan zinariya da azurfa cewa su ga matsayin su wa qala daud daud ne zahiri shi kuma yace البر والبر والشعير بالشعير والذهب بالذهب والورق بالورق والتمر بالتمر والملح بالملح yace waɗannan hadhihi sitta waɗannan shidan al-asnaf لا يجوز شيء منها بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد bai halasta su waɗannan guda shidan a bayar da su ko a karɓa sai an yi hannu da hannu wato keke da keken yawa wala ya judu shay'un minha bi jinsihi wala bi ghairi jinsihi minha nasiya su ɗin kam bai halasta ba samsam a yi da jinsinsa ko da ba jinsinsa ba a ba da wani abu ko a karɓa da jinkiri wato bai halasta a wata mu'amala ta kama da riba game da waɗannan wa ma a da zalika kullihi duk abin da ya wannanci wannan wanda ba a faɗa a nassin ba fa bai uhu ja'izun nasi'atan wa yadan biyadin shi ya halasta a siyar a yi jinkiri ko a bayar hannu da hannu wa mutafadilan ya halasta a samu zarceceniya wa gaira mutafadilin ya halasta kuma a samu babu zarceceniya wato sauran su gyada da gurjiya da riɗi da wake da shinkafa da masara ya ce duk waɗannan da gero duka ya halasta a yi saboda mene saboda ba su zo a nasi zahiriya kenan ko ya ce li'umumi ƙaunin layi ta'ala saboda Allah ya ce wa halallahu bai'a wa harramar riba ko ba a kira su a cikin riba ba fa kullu bayyinin وكل بين حلال إلا ما حرمه الله وكل بيء نيوانا مجارة وكل بيء halalun illa ma haramahu Allah fi kitabihi aw ala lisani rasuli sallallahu alaihi wasallam duk wani ciniki halas ne sai wanda Allah ya haramta da littafin sa na alqur'ani ko a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama walam yuhkam li shay'in bima fi ma'anahu ba za a ce kuma wani abu da yake kama da wancan da Allah ya haramta ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta da haramtawa Allah a mushi hukunci irin na wanda aka haramta bayan shi ba a haramta shi ba walam yutabar al maani wal ilal babu wani maganan illa da wani ma'ana ba wani maganan wai illa ajiya illa au illa abinci ce duk wannan kirkiran malamai ne wa ma a'lamu ahadan sabaqahu ila hadha al qawli malam ibn abdullah yace ban san wani mutum da ya riga Dawud Zahiri akan irin wannan magana ta ta literacy ta magana abin nan zahiriya ba illa qa'ifatun min ahli illa qa'ifatan min ahli basarati sai dai wasu mutanen basara mubtadi'a wasu yan bid'a irin su ibnu sayyar an-nadha wan-nadham da makamantan su wa man salaka sabilahu wanda suka bi tafarkin su wa amma fuqahul amsari malaman fiqh da aka sani na garuruwa wa kullu wahidin minhum fa li kulli wahidin minhum salafun min as-sahabati wat-tabi'in radiyallahu anhu wannan da suka zabi kamar malikiya da suka sa da suka sa duka illolin guda uku da mazhabin shafi'iyya da suka sa illar kaza da mazhabin kufa da suka sa illa kaza yace to duk waɗannan suna da magabata a cikin sahabbai da tabi'ai Allah ya ƙara musu yadda gaba ɗayan su wa qad zakarna hujjata kulli wahidin minhum kowanne mun ambaci hujjarsa wa ma atalla bihi da abin da ya kawo matsayin illa min wujahatin nazari wal asari a cikin hadisai da asarai a cikin wato bayani na hankali da asali fi kitabit tamhid a cikin at-tamhid ma fi al-muwatta min al-ma'ani wal asani fa agna an dhikrihi hahu da haka ba sai an sake fadi ba wa amma daudu yace kaga wannan malam daud din wato az-zahiri falam yaqis ala shay'in min al-madhkurat as-sitt fi al-hadith wa ghayriha shi yace babu kiyasin da dai akan komai wa radda al-ulama alayhi hadha al-qawla malamai suka mai masa da wannan zancen suka tunkure zancen wa hakamu likulli shay'in madhkurin bima fi ma'anahu suka ce duk wani abu da yayi kama da wadancan a masa hukunci da irin sa a masa kiyasi wa raddu ala dauda suka tunkude magana daudu zahiri ma as-sala wannan kaida da ya da ya buga bidrubin min al-qawli suka kawo mishi zantuttuka wa alzamuhu sunufan min al-ilzamati suka sashi cikin wani dabaibayi ya tsoro bikirha wance za a ambata za su yi tsayi la sabila ila al-ittihan biha fi kitabina hadha ba za a kawo su ba ran saboda ba zancan ake ba za a fita daga zancan to kaga irin maganar da muke yanzu kaga kuskure ne kai tsaye a ilimi amma bai ce Dawudu jahili bane a ce kaji jahilin banza dan bid'a bai ce haka ba kawai ce wannan zance ba a taba rigan shi akai ba kaga ba zagi bane wannan ba cin mutunci bane sannan kuma yace malamai sun mai martani bai ce malamai sun yi buji-buji da shi ko malamai sun mai da shi batacce duk babu irin wannan kalmomin wanda suke wasu wato masu nauyi wanda suke sun fita daga da'irar makaranta ta addini ta ilimi sun koma da'irar tasha da gidan shaye-shaye da dabar 'yan tauri da 'yan caca jahili matsiyaci makaryaci ɗan kaza ɗan kaza ɗan kaza kalmomi wanda suke kai daga ji kai da kake faɗa kasan cewa zunubi ne faɗinsu domin alal aƙalli cin mutunci ne da cin zarafi da zagin ɗan uwanka musulmi da aibata shi kuma duk waɗannan abubuwan an hana su kuma sai a ta yin su da sunan ilimi ce za ga abubuwan suke zama ga sunan rikici ba daɗin ji ba daɗin gani Allah ubangiji ka yayi mana ya ce dai malamai sun mai martani sun mushi ilzami wa hujajul fariqaini kathiratun jiddan min jihatin nazar da masu tabbatar da kiyasi a cikin riba da masu cewa babu kiyasi a cikin riba irin duk wani magana har yanzu akwai su akwai wanda suke ganin cewa babu riba a naira babu riba a kaza babu riba a kaza babu sai dai a cikin zinariya da azurfa lazima haka kuma shine babu zakka a cikin su kaza kaza har yanzu akwai masu wannan zancen da kuma masu zance irin wannan na su malikiya da shafi'iya da hanafiya yace to kowanne suna da hujjoji na hankali na ilimi kad afradu laha kutuban akwai wanda suka rubuta su littafai masu zaman kansu wa hatajja man zahaba mazhaba dauda min jihati al-athari bima jaa wanda suke cewa su suna kan mazhabin dauda da zahiri din har yanzu suna da wasu hujjoji da suke fada kamar haka awwalu man qasa iblis sai ai shi kiyasi abin da sai ake kyamar shi farkon wanda ya fara kiyasi a duniya shine iblis saraka tafarkin iblis ne kiyasi ce wasu qala so da iblis ya ce khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin kaga shine ya fara gina analogy kwatanci tsakanin shi iblisu da adamu alaihi salam wa an ibn sirina qala ibn sirina ya ce awwalu man qasa iblis wa inna ma ubidatu shamsu wal qamaru bil maqayis shi ai botar rana da wata ma duk kiyasi ne yake kawo su wa amma suruk sai ka hujja da maganar masruk cewa inni akhafu an aqisa fatazalla qadami ina tsoron yin kiyasi ka inje in zame haka nan wa fi riwayatin qala suka ce ya ce la aqisu shay'an bi shay'in qultu alqail sha'bi sha'bi yace masa lima qala akhsha an tazilla rijli ina tsoron kada kafata ta zame wa ukhra wata riwaya kuma la akisu shay'an bi shay'in fatazalla qadami ba'da thubutiha kaba za ta zame bayan ta tabbata wa zakara sha'bi marratan alqiyas fa qala wata nan sha'bi ya ambaci qiyasi sai yace ish fil qiyas meye ma a cikin qiyasin ai ba wani abu bane a ciki wa qad zakarna fi hadha al ma'ana ziyadatan fi babi dhammi ra'ayi a can gaba akwai babu dhammi ra'ayi zargin yin magana babu hujja za a zo ai magana yin Allah wadare da yin magana ilimi babu hujja zai zo ya ƙara kawo su maganganu min hadal kitabi li'annahu ma'anan minhu domin yin magana da ra'ayi wani nau'i ne na kiyasi wa billahi tawfiq yace fahtajja man nafal qiyas bi hadhihi al-athari wa mithliha wanda suka ce kiyasi wato abun korewa ne su su dawo da zahiri da makamantansu waɗannan asar din su ne hujjojin su da makamantansu wa qalu fi hadisi mu'adhin shi wancan hadisin na tafiyar mu'adhu yaman suka ce inna ma'anahu an yi tahida ra'ayahu alal kitabi was sunna cewa yayi kokarin gano maganar amma ta hanyar amfani da qur'ani ko sunna wa takallama daud fi isnadi hadisi muadh shi daud ma yayi magana akan isnadin wa dafa'a wa raddahu ya tunkude hadisin wa dafa'ahu yace hadisin bai inganta ba min ajali annahu min ashabi an ashabi muadh wa lam yusammu yace an ce daga ɗaliban mu'azu kuma ba ambaci suwaye su قال ابو عمر سي ابن عبد الله yake cewa hadisu mu'adh sahihun mashhur amma dai hadisin ya inganta shahararre ne rawahu al-a'immatu al-udul malamai sarwaito shi huwa aslun fil ijtihadi wal qiyasi ala al-usul shine asalin ka'ida da ake riko da ita game da ijtihadi da qiyasi wa bihi qala jumhurul ulama wa sairul fuqaha malamai gaba ɗaya sun yi fatawa da shi a ƙasa mai taliki yake cewa bal huwa hadisun da'ifun hadisi ne mai rauni لذا لم نرده في هذا المختصر الصحيح لأنه ليس على شرطنا والله الموفق kisa kaga baka ja ambaci hadisin ba ya cire shi shine wannan hadisin annabi yace ya yake mu'azu yace mishi in ka je da me kai hukunci yace da qur'ani daga nan fa daga hadisi in baka samu ba yace daga nan ajtahidu ra'ayi sai annabi yace na gode wa Allah da ya shirye ka zuwa ga abin da yake daidai wannan hadisin mashhuri ne a goma malaman usul fiqh a matsayin ka'ida ta asali game da kiyasi amma hadisi ne mai rauni ga kuma littafin manzilatu sunna fil islam na Sheikh Al-Albani yayi magana akai wallahu a'lam sai malai ci gaba da cewa a ala tara okay wa qalu suka ce fi hadhihi al-athari wa ma kana mithluha fi dhammi al-qiyas innahu al-qiyas ala ghairi aslin wal qawlu fi dinillahi bidhann suka ce wato abinda ake zargi na kiyasi anan ya ya zama wato a da bambanci in ji malaman da suka tabbatar da kiyasi kenan abinda duka ji an zo da zargin kiyasi game da shi wanda ya zo ne kiyasi mara kyau abinda duka ji an tabbatar da kiyasi ya zo ne da magana akan kiyasi mai kyau an hana yin zance a cikin addinin Allah da zato ba da ilimi ba to shine abinda aka hana an hana yin kiyasi mummuna amma ba a hana kiyasi akan asali ba ala tara ila qauli man qala minhum awwalu man qasa iblis wanda ya kawo wannan zancen yace ai farkon da ya kiyasi shine iblis radda aslal ilmi bir ra'yi al fasid aga iblis ya tunkuda abu ne sananne da mummunan ra'ayi Allah ya halicce shi daga daga wuta abu ne sananne Allah ya halicce Adamu daga ƙasa abu ne sananne kaga ilimi ne sananne abin da ya kamata ka yadda kenan kowanne a zaman kansu amma sai ya gwama su ya fidda wata ka'ida mummuna shine abun korewa din yace wal qiyasu la yajuzu inda adin mimman qala bihi illa fi raddil furu'i ila usuliha qiyasi dai halasta a wanda wanda suke bada fatawa da shi sai ta fuskar abinda yazo wani reshe a mai da shi zuwa ga asalinsa la fi raddil usuli bir ra'yi wadh ba wai tun kuɗa maganganu sanannuwa ilimi da san zuciyarka ba ba shi bane qiyasi wa idza sahha an-nass min al-kitabi wal athari batala al-qiyas wan nazar idan wani hadisi ko wata aya ta tabbata a cikin littafin Allah da cikin hadisi to duk wani kiyasi da wani tunani da wani zance ya faɗi idza warada al-asaru batala an-nazaru kamar da suke faɗa kaida sai kawo aya wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amri bai dacewa san bai halasta bai faufau ga wani musulmi ko musulma mumini ko mumina idan aka ce Allah da manzansa sun faɗi wani zance sun yi hukunci kai kuma ka ce kana da wani zaɓi koma bayan wannan zaɓin na Allah da manzansa ga aya ka ce a kai ba haka kake so a yi ba ga hadisi ka ce a kai ba ka yadda ba hukuncin da hadisin ya kawo ba daidai ba ne ba haka ba ne ka murɗe ta wannan mummunan gwadabe ne wa aslu wa ayyu aslin aqwa min amri ta'ala to wata ka'ida ce tafi karfin qur'ani babu li iblisa amrullahi li iblisa bisujud Allah ya umarci iblis ya yi sujuda kaga an umarce shi aka ce je kai sujuda abinda aka umarce shi kenan shi kuma ya ki yin wannan aikin da kiyasin shi kaga shine abinda ake jiwa mutane tsoro kenan wa huwal alimu bima khalaqa minhu adam wa ma khalaqa minhu iblis alalin yana sane da abin da aka halicci iblis da abin da aka halicci adamu cewa mabambanta ne sun ma'amarahu bi sujudi lahu Allah ya umarce shi da ya masa sujuda shi adamu din kenan fa aba iblis ya girman kai wastakbara ya girman kai ya kunnan kashi ya girman kai da illatin saboda wani dalili laysat bimani atin wanda bai kamata ba sam ta hana shi min an ya amurahu Allahu ma sha'a illar cewa shi daga wuta ne annabi adamu daga ƙasa ne ba dalili ban tunda Allah ne ya umarci shi ce ga abin da zai fa hadha wa mithluhu la yahillu wa la yajuz wannan da ire-iren sa bai halasta ba ko ba daidai bane amfani da wani tunaninka ko wani ra'ayi ka tunkuɗe wani nasi Allah ya ce kaza kuma manzo Allah sallallahu alaihi ya ce kaza kai ka ce ba haka ba wa amma liqiyasu alal usuli wal hukmi lish-shay'i bi hukmi nadhirihi فهذا ما لم يخالف فيه أحد من السلف yace amma hukunci a ce ga asali kaza haramun ne gare shi kaza irin sa ne ga hukunci saboda haka a hukunta shi akai ya zama da irin sa kamar yadda ake cewa a haramta da abin da yake maye saboda ya kama da giya a halasta kaza afwan a haramta da abin da yake sa maye saboda ya kama da giya da ire-iren su yace to wannan kam babu wani malami cikin magabata da ya ce ba a yin haka in banda su dawudu din nan bal kullu man ruwiya anhu zammul qiyasi duk wanda aka ruwaito da gare shi yana Allah wadare da qiyasi qad wujida lahul qiyasu sahihu mansusa an samu aikace shi ma ya taba yi saboda sai a gane ba wannan qiyasin yake hanawa ba la yadfa'u hadha illa jahilun ba mai tunkuda wannan sai wanda bai sani ba au mutajahilin ko kuma wanda zai kunnan uwar shegu ya sani amma ya kau da kai mukhalifun lissalafi fil ahkam wanda ya saba wa magabata a cikin hukunce hukunci babu wanda zai tunkuda wannan sai jahili qala musawirin alwaraq akwai malam musawir alwaraq alkufi malami ne yana da riwaya ibn hibana ya ambaci shi a cikin kitabu thiqat yana da hadisi ma a cikin muslim da al-arba'a to garin su na kufa gari ne da yake ya ujjubil qiyasiyyin ya cika da ‘yan ƙiyasi, shi kuma baya bin wannan tafarkin. Shi ne yake musu zambo a waƙa yana cewa kunna min addini qabla al-yawm fi sa'atin hatta butulina bi ashabil maqayis qamu min as-sawqi id qallat makas min as-suqi id qallat makasibuhum fasta'malu ar-ra'ya inda al-faqri wal bu'si amma al-uraybu fa qaumun la ata'a lahum wa fil mawali alamatul mafalis ya ce mun kasance muna zaune zaman lafiya a harka addini ba mu da matsala a cikin addini Allah ya mana yalwa ta ilimi da nasoshi muna aiki hatta butulina Allah ya jarabce mu bi ashabil maqayisi da ƴan kiyasi yana magana ƴan mazhabin Abu Hanifa kenan yace har Allah ya kawo mana jarabawa da su ana zaune lafiya sai aka samu wannan ka'ida yace qamu minas suqi da ƴan kasuwa ne ba malamai bane suna harkar kasuwa wannan izne ba idza ba iz qallat makasibuhum sai suka bar kasuwa da jarin su ya kare jarin su ne ya kare suka rasa abin da za su yi suka bar kasuwa fasta'malur ra'aya inda al-faqri wal busi sai suka dauki ka'ida kiyasi da ra'ayi suka dinga sakata a cikin harka ilimi da addini saboda talauci da yunwa da fatara ba dan malamai bane su yace amma al-uraibu yace akwai wasu masu kanancin fasaha bai bayi fa qaumul la ata'a lahum waɗanda ba su da abin da za su bayar ba su da ilimin da za su bayar wa filma wali ce galibin su ma bararrun bayi ne alamatul mafalisi dama da aka ake gane waɗanda suke wato fallasassu wanda ba ilimi bai ce wasu larabcinsu bai isa ba iliminsu bai isa ba kuma dama ba ma ba ma mutane ne nagartattu ba falakehu abu hanifa faqala sai suka gamu da abu hanifa ya ji labarin wannan waka ya ce hazautana na ji irin zagin da kake mana nahnu nurdika amma za mu yi maka abin da ranka zai ji daɗi fa ba asa ilaihi bi darahima sai yayi kame da kyauta ashe shine talauci ke damun shi ba abuwa ne ban ba fa qala kawai sai ya canza mazhabi yace idza ma ahadu misrin ba bahaduna bi abidatin min al-futiya latifa atainahum bi miqyasin sahihin salibin min irabi abi hanifa idza sami al-faqihu bihi wa ahu wa asbatahu bi habrin fi sahifa sai kuma ya bi su ɗan romawaka ya ce disan da wani daga wani gari duk mutumin da zai zo mana ba da huna su afko mana da wata matsala ya zo daga min misirin ahli misirin daga wani birni ko daga ina ne a duniya idan aka kawo wani zance mai rikitarwa bi abidatin da wani zance wanda an yi yawo da shi an daɗe ya zama ta zama mu'abbada ta sha wahala an kai mawa na an kai mawa ne min alfutiya latifa wani zance mai daɗin ji ana so a ji meye amsan malamai an kai wa ne an kai wa ba a gane ba ce atainahum bi miqyasin sahihin sai mu kawo musu ka'idar kiyasi ingantacciya salibin mai ƙarfi min tirazi abi hanifa made, of, made in Abu Hanifa company kenan za a ce ko made by Abu Hanifa wato samfurin ka'idojin kiyasi na Abu Hanifa sai mu kawo mai su yace da sun ji haka idza sami al-faqihu bihi wa ahu da malami ya ji sai ya marmaza ya haddace yace kai wannan ilimi ne mai kyau wa asbatahu sannan kuma ya rubuta bi hibrin da tawada fi sahifa bayan ya haddace ma zai ce wannan mas'ala ce mai kyau bai kamata a batta ba sai an rubuta an yi yawo da mas'ala ana ta nema ina hukuncin tela da ya cinye kyalle ina hukuncin zuwa maka a wuce ta kan miƙaci ta sama ina hukuncin kaza ina hukuncin mace mai ciki kaza ina hukuncin wanda ya rantsuwa ya ce in kika kwana a inda nake da mulki kin zama sakakkiya shin ina za ta kwana irin wannan matsalolin na Abu Hanifa da suna nan da yawa a cikin littattafai ce to ai wato latsa'if ne masu kyau haji yanda ya canza magana shi shine talauci yake damun shi so daman kai mutum ya zage ka da wani abu to in ka bibiya abin da yake yi ne yake zagin ka da shi kuma gane duk wanda zai zage ka da jahilci ko ya zage ka da talauci ko ya zage ka da kaza to in aka bibiya halal shine ke da wannan matsala ba kai da yake zagi ba qala abu umar ittasalat bi hadhihi al-abyat bi ba'd ahli al-hadith wan nadhr min ahli min min min dhalika zaman fa qala zancen na farkon da afin wannan zancen na biyu ko sai aka kai shi gun wani malami da wani malami ya ji shi kuma sai ya ce idza zawur ra'ayi khasama an qiyasin wa jaa bi bid'atin minhu sakhifa atainahum bi qawlillahi fiha wa atharin musahhahatin sharifa fakam min farjin fakam min furujin fakam min furujin musinatin afifa wa hilla haramuha bi abi hanifa yace to mu kuma ga namu idza zawur ra'ayi khasama an qiyas yan a gani na in ya tsaya zai mana jayayya da wani qiyasi shine hujjarsa waja'a bi bid'atin minhu sakhifatin ibnu ta bid'a wata ke abin dariya atainahum bi qaulillahi fiya mu kuma sai mu kawo musu qur'ani wa atharin musahhahatin sharifa da ingantattun hadisi masu daraja fa kam min furujin muhassanatin afifatin akwai wasu da dama daga cikin al'aura farji na mace wanda yake katangagge na mata afifa wata ke kamammiya uhilla aka aka halasta shi ba aure ba uhilla haram wa aka halasta haram bi abi hanifa da magana abu hanifa yana magana akan abu hanifa a cikin ka'idojinsa Allah ya gafarta mishi akwai cewa mace za ta iya yin aure ba da sanin ko izinin waliyanta ba idan wanda ta aura kufi'i ne mace ta gamu da wani mutum wanda take ta gamsu cewa wannan kufi'inta ne ko a gidansu ma ta kawo shi za a iya da ta aure shi ba zai ta kai gida ɗin ba sai ta samu kawai amir na mss kawai ɗora musu aure don haka suke ko irin wannan auren da zaka ji an ce wasu yara sun hadu a makarantar sakandare wani ya ce yana son wance ta ce to ga wani dan classmate shine waliyinta kawai a daura aure kamar wasa kamar drama daga nan kuma su fara cigiyar tambaya ta ina ne za a yi ya za a yi wannan ba aure bane wannan dukan tsiya ya kamata musu ya kamata a samu sergeant ne ya zane mutanen banza tukunna jikinsu ya gaya musu to amma a mazhabin Abu Hanifa Allah ya gafarta mishi akwai halascin mace ta aurar da kanta ko ta wakilta wani ya aurar da ita kuma wanda ba waliyinta a shar'ance ba idan wanda ta aura din kufi ne to kaga sai malamin ya ce wannan ai sai aka mai ilzami wannan ai halasta haramtaccen farji ne da tawili ce ya halasta zina kasa gobe da malamai suke zanta takansu Allah ya gafarta musu to wannan raddi ne aka mai kamar da muka ambata kwanakin baya in ka ɗauki musannab na ibn abi shayba gashi nan in ka ɗauki shi na jin mujalladin shi na 15 akwai kitabun raddi ala abi hanifa sai da ya dinga kawo maganganu ya dinga zantuttuka abu hanifa ya Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza ma abu hanifa ya ce ya faɗa ka san haka babuka ne sun kai babi 150 tarjuma kamar 150 a cikin kitabu din Allah ya gafarta musu قال أبو عمر ابن عبد الله كيتشوى رحمه الله وهذا تحامل وجهل واغتياب وأذل للعلماء يا يفشي فانا yace wannan tahamul ne daukan zance ne a zafafa shi wa jahalun kuma jahilci ne wa gitiyabun kuma gulmace wa adallil ulama ya cutar da malamai ne mai wannan magana ya cutar da Abu Hanifa mamman wannan magana ya ya aibata Abu Hanifa li'annahu idza kana lahu fi nazilati kitabun mansusun wa atharun thabitun lam yakul li ahadin an yaqula bi ghairi zalika fi khalifa nas kuma abinda aka sani idan wata mas'ala ta zo ta ilimi ya zama akwai wani magana a cikin alqur'ani ko a cikin hadisi malaman nan ba sa tsallakewa su saba mai kawai dan kashin kansu fannasu mala ya tami da huttawi amma baka sani nassi da ma'anar shi a gu malaman usul fiqi cewa abinda ba a mai tawili ba wai da aya ce su a wurin su suke mata itlaqin istilahin nassi ba sai abin da yake karara baya daukan wani tawili wa ma tamalahu tawilu alal usuli wal lisan al arabi kana sahibu ma'dhuran amma abin da yake akwai wani tawili wanda zai iya dauka ko wata mashiga a ilmance a larabci suka amfani da wata dabara cikin dabaru suka yi tawili to wannan koda magana kuskure ce wanda yayi ta ana bashi uzuri cikin malamai ya zama na maganar da ya faɗa tawili ne amma tawili ne mara kyau tawili ne wanda yake ba karɓaɓɓe ba to ba za a ce shi ma shi ke nan a mai ɓatanci ba malamin za a ba shi uzuri kamar misali magana al'imamu malik game da matsalar sadaki aga cewa sadaki sai ya kai rubu dinar ta'awili ne game da gabar hannu ta yankewa ta ɓarawo da gabar farji wadda za a kawar da budurcinta wadda za a halasta ta ga miji sai ce to sai ya kai rubu dinar dan wannan kaga ta'awili ne to ba abin zargi bane game da wannan shi ba abin zargi bane amma kuma ba za a ce dole sai an yi aiki da magana ba ba za a aiki da magana ba za a dauki wata fita inganci wanda kuma bai san rashin ingancin ta ba ya dauka yayi aiki da ita a matsayin shi na muqallidi shi ma ba abin zargi bane haka maganar wanda ya ci ko ya sha da mantuwa a ramadana azumin shi na nan a hadisance azumin shi na nan sai malikiya suka ce a'a azumin shi baya nan ba wai sun nufaci sabawa hadisin bane suka ce saddu zari'a toshe kafar barna saboda kan mutane su dinga kare azumi suna cewa ai da kuskure yanzu wannan saddu zari'ar mai kyau ne inda babu hadisin amma tunda akwai hadisin to hadisin za a yi shi amma kuma za a ce ba za a zo a tume su a ce suna sabawa hadisi ba don ba su saba hadisi ba ba a san al'adar su a wajen sabawa hadisi ba idan ku aka samu sun yi kiyasi ko sun kawo wata magana wata ke karɓaɓɓiya mai kyau abin lura to babu komai babu matsala shine kuma magana da muka yi jiya akan kiyaye lokutan sallah ya bambanta da kiyaye lokacin azumi lokacin azumi nassi ya ce sai in an gani amma lokutan sallah nasoshin sun ce ne in lokaci yayi ai ina salata kanat alal mu'min kitaban mawqutan kuma aka ce aqimis salata liduluki shamsi ila ga sakin layl wa qur'an al-fajr kaga an ambaci lokuta aka ce ayi sallah ba a ce sai in kai ka haƙƙaƙe lokacin da kanka ba saraka shi sa tuntuni shekara da yawa ɗaruruwan shekaru malamu sun ci ba su taɓa inkarin amfani da wasu dabaru wajen gane lokacin sallah malamu sun ci ba su taɓa inkarin cewa idan ka ji kiran sallah ba za ka yi sallah ba sai ka zo ka duba tukuna jin kiran sallan nan ya wadatar amfani da agogonka ya wadatar amfani da wata dabara kamar alam ya wadatar amfani da wata inuwa a inda ka saba wucewa ko a gidanka akwai misali wani wundan da zaran ka ji rana ta zo wajen ka san lokaci kaza ne amfani da misali kana da zakara mun karanta a nan mako zakara zakara carar da zai zai ga maka lokaci saboda an san akwai lokaci ma da aka dinga musu training ba misali ko wani abu makamancin haka ko in kana da wani kare wanda shi kuma da ya ji kiran sallah sai ya sai ya haushi to in baka ji kiran sallah maka ji haushin shi zaka yi kiyasi da wannan duk waɗannan to ana akwai al'amru fihi sa'a fil amri sa'a to irin waɗannan suna nan da yawa a cikin ilimi ba a yin su da hayaniya shi sa ya zama dole mutane su karanci menene usulul fiqi ka'idojin da malamai suke bi wajen mu'amalanta ilimi ko da ba ka zama malami da zaka yi mu'amalar ba amma idan ka san ka'idojin to zaka dinga sanin ya malamai suke zaka iya bakinka wajen sakin baki kuma zaka dinga sanin cewa duk abin da suka faɗa ba da san zuciya suka yi ko da ganganci ba kuma in ka gane kuskurensu za ka ba su uzuri saboda ka san wahalar da suka sha kafin su kai ga haka ka san wahalar da suka sha kafin su kai ga wannan magana kamar yadda wanda ya dan san da musalar hadisi za ga zai rage ganganci da da faɗi tashin shige da fice kuma in ya ji maganar malamai akan hadisi dole ya dinga sara musu saboda ya san ba magana ce ta masu rauni a zuciyarsu ko rauni a ayyukansu ko rauni a imaninsu almuhimmu dai Uh, malam yake cewa ana ba su uzuri idan sun yi tawili ko da ba a karɓe shi ba sannan kuma ai shi kanshi tawilin kai a matsayinka na ƙolo ba kai kake gano ma cewa kuskure ba ne malamai da yan'uwansu suke ganowa kai ba ka da ahaliya a matsayinka na mai saurare ko gama garin musulmi ka iya gane kuskuren maliku ko kuskuren abu hanifa ko kuskuren wani sai da wani malami sa'an shi ya faɗa sannan ka gano ba kai ka gano bai saboda ai kai baka kai kai haka ba duk wani abu da muke faɗa malamai ne ƴan uwansu wanda ba su gaza su ba a ilimi ba su gaza su ba a nagarta ba su gaza su ba a zamani ko kuma koda sun gaza su a zamani iliminsu su ma ya kai su ne suka gano cewa kaza kuskure ne wasu ma ɗalibansu ne shafi'i ya gano kurakuran da maliku yayi ahmad ibn hanbal ya gano kurakuran da shafi'i yayi haka shi ma malam ahmad ibn hanbal wasu daga cikin ɗaliban shi sun gano kurakuran da yayi haka in ka duba tsakanin su ibnu taymiya da su ibnu qayyim da su zahabi duka malamai ne da wasu malamai sa'annun su ko ɗaliban su ko aqran din su ko wanda suka zo a bayan su ko wanda suka yi istiqra'in maganganun su su ne suka iya gano wasu daga cikin kurakuran junan su tun daga cikin sahabbai haka yake Allah ya kyauta yace wa qala gulamu khalil gulamu khalil malami ne yake cewa an shadani badul basirina li badi shu'ara'ihim yaju aba hanifa wa zufar ibn al-huzayl wani malami wani wani malami cikin mutanen Basra abokan hamayyar sa Abu Hanifa din kenan yayi mini ya ya ainihin wato a a karanta min wasu waƙoƙinsa na wani mawaƙinsu wanda yake zargin su Abu Hanifa da su Zufar wani babban ɗalibin Abu Hanifa ne yana cewa in kunta in kunti kadhibatin bima haddathni fa alayki ismu abi hanifata aw zufar alwathibina ala alqiyas ta'addiyan wan nakibina ala tariqati wal athar khalat albiladu farta'u fi rahbiha zahara alfasadu wala sabila ila alghiyar yana yana cewa matashi in kunti kadhibatan bima haddathni in dai abinda kike gaya mini ƙarya ne fa alayki ismu abi hanifata aw zufar duk zunubin Abu Hanifa da Zufar Allah ya tara miki shi gabaki daya alwasibina ko alwasibaini anal alal qiyasi ta'addiyan waɗannan waɗanda suke afkawa cikin qiyasi bisa ta'addanci wannaki baini anil tariqati wal athar wanda suka kauda kai daga hanyar magabata daga aiki da hadisi khalatil bilad yace gari ne ya zama babu kowa babu malamai saura su kadai farta'u fi rahabiha shine suke yin kiwo a cikin sassan garin malamai ne suka kare shi yasa suke wannan abin yace zaharal fasadu wala sabila ila alghayr yace barna ta riga ta bayyana kuma babu yadda ka iya da su ta ina zaka fara aikin kishin addini da kawo gyara sai faqala abu umar balagani anna aba ja'far al-tahawi anshada hadhihi al-abyat malam abu ja'far al-tahawi mai mai aqida Allah ya gafarta mishi ya karanta waɗannan waƙoƙin sai yace fa da ya karanta fa'alaiki ismu abi hanifata a zufar faƙala ya ce wadittu annali ajarahuma wa hasanati ni kuma na yi fatan ina ma da a ce dilladan aikinsu na wani wa alayya ismuhuma wa sayi'at kuma zunubansu ma na wani na san sun fi ni yawan lada kuma sun fi ni ƙarancin zunubi wato a ce ni ɗinnan da nake rayuwa yanzu ji a mamman ƙwahawi a bani irin aikinsu ranar lahira a mun sakamako da littafinsu na yadda na san zan samu lada fiye da nawa da ƙarancin zunubai ƙasa da nawa ya ce wa kana shi abu ya kasance min a'alamin nasi bi sirril qaumi wa akhbari ya san su ya san abin da yake fada ya san mutanen kirki ne da annahu kana kufiyul madhhabi domin shi ma ai bahanafi wa kana aliman bi jami'i madhahibil fuqaha rahimahullah kuma masanin mazhabobin malaman fiqh ne Allah ya gafarta mishi wa qad ruwayat fi dhammi ra'ayi wal qiyas atharun kathira arwayto maganganu da dama wajen zargi da yin Allah wadare da maganganu da ake yi a ilimi babu hujja da qiyasi suna nan da yawa wa sanuridu laha baban fi hadha fi kitabina hadha insha Allah ta'ala ishi zamu kawo wato babi na musamman akan qiyasi din da makamantansu a can gaba a ƙasa ga wani taliki da yace inda yake cewa kana sahib mazuran yake cewa huwa difa'un jayyidun min al-hafiz ibn abd al-barri li a'immati ad-din wa fuqahi al-milla rahimahumullahu jami'an wa sakhri wa sakhira lahum man yadhubbu anhum wa yuqilu atharati wannan kariya ce mai kyau wanda ibn abd al-barri yake ba malaman fiqh da limaman musulunci sannan yana yin Allah wadarai yana tona asirin wanda yake neman kurakuransu yana ainihin wato ƙoƙarin bayyana laifukansu wato yana bayyana laifukansu kamar yadda muka ambata su malamai ba a zargin su akan abin da suka yi na kuskure idan mutum ya ga kuskuren da suka yi ya tabbata kuskure ne wanda ya isa ya gane kuskure ne ya gano cewa kuskure ne to ba za a karɓi kuskure daga wanda ya kuskure kamar da za mu zo mu ji ababi na gaba idan ko baka gane me ya kuskure ba za ka iya bin mazhabin ɗaya daga cikinsu wanda ya fi kwanta maka a rai ko wanda ka fi gani ƙarfin dalilinsa musamman a masail waɗanda suke masail juz'iyya far'iyya masail suka shafi fiqhu furu'a masail suka shafi waɗanda wato lunguna na ilimi za ka iya bin mazhabin wanda ka fi ganin ya cancanta an nasoshi sun nuna haka nasi mafi ƙarfin nuna haka shine hadisin la yusalli yana ahadukum illa fi bani quraiza al'asra ila fi bani quraiza kaga da wanda suka tafi suka yi bani quraiza da wanda suka yi a hanya duka annabi sallallahu alaihi wasallam bai ambaci kuskurantar da wasu a cikin su kuma ba a ce su wani sai sun rama sallah ba shikenan ta wuce a matsayin magana haka saboda haka idan ka zo a wata mas'ala ta fiqh ga maganganun malamai daban-daban sai ka dauki maganar wani daga cikin malamai wanda bata bayyana maka kuskure bace ko kuma ɗaya ta fita ƙarfin hujja ba to abinda ka dauka yayi mazhabin ina za a kalla a sallah wurin wurin tahiya wurin wurin sujuda ko gaba mas'ala ce wata ke khilafiyya babu wani nasi mutlaki abin nan zahiri akan ta matsalar an dago daga ruku za a mai da hannu kirji ko ba za a mayar ba matsalar kada hannu a wajen tahiyya yaushe ake fara kadawa koko tun daga farkon tahiyya ne ko sai wajen ashhadu an la ilaha illallah duk wannan masail ne wanda suke malamai sun yi sabani game da su sun yi sabani game da su saboda haka babu abin nan sai in an gano cewa mazhabin wani da yace kaza kuskure ne to nan ba za abu ba alal misali yanzu kamar mas'alar auren mutu'a a cikin sahabbai su ibnu abbasin sun ci gaba da bada fatawa auren mutu'a a wasu malamai suna ganin ƙarshen rayuwarsa ya dawo daga fatawa amma wasu suka ce har ya mutu bai daina ba to amma an gano cewa fatawar kuskure ce to zaka wannan kaga ba za a aiki da ita ba za ka ce to tunda wane yana bayarwa bari ne aiki da ita ai an gano a ilmance cewa kuskure ce fatawarsa to amma ba za a zarge shi ba ko a aibata shi ko a ce ya ba da fatawa da halascin zina duk ba za a faɗi wannan na fata mara fahimta to zaka kuma kowane sahabi in ka bi maganganun shi ko malami cikin tabi'ai ko malami cikin a'immatu huda limaman shari'a zaka samu yana da abubuwan da yayi na daidai yana da abubuwan da yayi na kuskure yana da abubuwan da ainihin wato bai dace da abin da yake shine mafi kyau ba wannan kuma babu abin da yake tabbatarwa sai dan adancin su kamar yadda mu ma muke yan adam su ma yan adam ne Allah bai huwa cewa dan adam wanda ba ma'asumi ba a ce dukkan maganganun shi daidai ne ba zai yiwu ba Allah bai tsara haka ba a cikin sunnar yadda ya halicci ‘yan adam dole akwai kurakurai saboda haka dole ne kenan a tashi a ci gaba da hidima wa ilimin addini musamman dan a ci gaba da tantance meye daidai meye ba daidai ba ya kuma za a mu'amalanci daidai ya za a mu'amalanci kuskure kuma dan mutane su zama suna da hankali suna cikin hayyacinsu ba za su dinga aibata malamai ko suna zagin su suna cin mutuncin su saboda sun yi kuskure kamar yadda yanzu ya zama shine abin nan al'ada al'adar masu magana yanzu akan malamai shine Allah Allah suke su ji wani malami ya kuskure su dara akan shi su aibata shi su ci mutuncin shi su zarge shi su masa batanci to wannan kuma mummunan tafarki musamman kuma da ya zama har a cikin malamai akwai masu yi ma ‘yan uwansu malamai irin wannan mummunan mu'amala. Sauraka daga nan suka buɗaɗa ma jahilai da sauran tarkacen gari suka buɗa musu ƙofa a ashe ma ana iya ma cin mutuncinsu tunda sun yi wa junansu. Sauraka raddi da mai da zance da warwara da bambancin saɓanin fahimta ba dalili ba ne akan ɓatanci jama'a. Sam ba ta farkin ilimi ba ne. Wannan abin za mu ci gaba da faɗan shi har sai ranmu ya fita. saboda akwai takaici da ban haushi kaga cewa mas'ala ta ilimi ta zama dalilin batanci duk wurin da mutum zai bude baki ya magana akan wata mas'ala da ya saba wa wani malami ko wani aboki da tattaunawar shi wai ba zai iya magana zallan ilimi annazaru wal asaru ya faɗi hujjarsa ta ilimi ya tattauna ta a ilmance ba wai sai ya faɗa da sai ya hada da kalmomi na batanci kalma mafi arha shine jahili ce ai jahili ne batacce ne kaza ne wani ma sai an zagi asalin shi a zagi garinsu ko a zagi wanda yake dangantuwa zuwa gare shi ko a aibata kamannin jikinsa ce gajere ko dogo ko mara gemu ko mai giɓi ko mai ido ɗaya ko mai in'ina duk sai an aibata shi me kawo wannan sunan ilimi me kawo wannan jama'a abinda wannan yake nawa shine mai yin waɗannan maganganun to asali ko dai bai koyi ilimi a gun malamai masu tarbiyya ba dan koyi da kanka ne ko kuma abin da ya koya bai kai matakin a kira shi ilimi ba dan abin da ya koya bai da'atun ne muzja inda ya san kima darajar ilimi ba zai wannan maganganun ba ko kuma inda an mai tarbiyya inda ya koyi ilimi ba zai wannan maganganun ba malaman musulunci suna muhimmantar da tarbiyya sama da ma shi kanshi ilimin sai an koyi ladabin shi kafin a zo shi sa za mu zo kwanan nan mu ƙara saka wani littafi cikin tafanmu da muka abin nan shine aljami li akhlaqir rawi wa adabis sami na ibnu na khatib al-baghdadi ya cikin tafanmu na wannan makaranta za mu sashi kuma mu ci gaba da karanta shi yadda muke karanta wannan da wata da wani waƙe na na na na, na Hafizul Hakami dukan su zamu zo mu cusa su cikin littafin da muke karantawa da shabulan dubban nan saboda mu ma daukan kanmu ƴan makaranta ne mu ba mu kai mataki ma ɗaliban ilimi ba mu ƴan makaranta ne kuma na so mu bi tafarkin malamai ne da ɗaliban ilimi wanda yake tafarki ne miƙaƙƙe akan harkar ilimi ba mu son wannan hayaniyar duk yawanta da ta yawa a duniya to ba mu so ta faɗo makarantar mu ina nufin makarantar mu ta dara hadis salafiya alhamdulillah gurgudan hali Allah ya kiyaye mu daga wannan hayaniyar duk wannan hayaniyar da ake zaga sai dai mu ta jin wannan takeicin amma ba ma sakin jiki mu ce bari mu aukata saboda alhamdulillah gurgudan hali Allah ya kowace mana malamai da suka koya mana su mala albani ko da ba mu koya da kyau ba kuma muna lallekawa muna ganin yaya malamai suke yi malamai na gaske duk hayaniyar da ake duk wani malami da ya amsa sunan shi malami a ƙasar nan na lamunce maka ba za ka ji shi a cikin hayaniya ba wannan da gaske abin da gane malamin da ya amsa sunan shi na malami za ga duk hayaniyar nan da ta yawa da ake a cikin facebook da ake a gidajen rediyo ko tv ko youtube ko a majalisai na zaman fira ba za ka samu mutumin da ya amsa sunan shi malami kana ya samu wani alarama ana ta rikici da shi amma asalin wanda ya san me alqur'ani za ga shi a cikin wani rikici za ga shi a rikicin yan musabaka ko a rikicin yan yan yan yan yan tawari ko a rikicin yan madda da da kaza yana can yana ta kwamin shi yana can yana ta karantar da ɗaliban shi yana can yana ta binciken shi da nazarin shi yana makarantarsa ka taɓa ganin wani malamin zaure wanda yake zuwa yana bada darasin fiqhu da hadisi da tarihi da larabci wani ma sai ya rayu ma a anguwa ma wani bai san shi ba a anguwar da yake zaune ma wani ma bai san sunan shi ba sai dai ko alaraini ko akar makalla ko modibbo sunan shi ma wani bai sani ba sai dai ku haɗa shi a masallaci ku sallah ya koma tsangayarsa ko ya koma zauren sai ya ci gaba da karantarwa dan abin da Allah ya bashi ya haƙura da shi duk wannan hayaniyar ustazai ne kawai suke ta ustazai kuma ustazai in court ba malamai bane sunan su kenan ustazai yan kishin addini sunansu kenan ‘yan rigima ‘yan na san hadisi ƙwaya shida a yi ta fitina da ni ban san ma ina ne takharijinsu ina aka samu su ba ta an faɗi maganar da bai taɓa ji ba kawai ce ƙarya ne shi ne matsayinsu abinda duk abin da bai taɓa ji ba balkar da bubi malam ya haito bihi ilma kawai ƙarya bai ce sai kuma an nuna ya gaba haka bane ko kuma wannan ustazai akwai su a cikin izala akwai su a cikin yan salafiya akwai su a cikin yan dariƙa akwai su a cikin yan boko ina faɗan kalman ne wadda muka saba ji ba wai ustazai kadai namu nan namu nan na salafiya ko na izala nake nufi ba a cikin kowace kungiya akwai masu irin wannan tafarkin ustazan ban san me ake ce musu a wasu tafarkin ba wato yan zafin kai yan yan nisfu ilm nisfu nisful faham to dole ne wanda yake so ya magana a cikin ilimi in ka sa wa kanka dole sai kai magana a cikin ilimi to je ka koya bai yiwuwa ka ce dole kana so ka fara mutane tiyata sojiri kuma kai baka karanta MBBS ba in ya zama dole abin da kake so a kai a duniya sai ka mutane tiyata to sai ka tafi ka je ka nemi admission kai MBBS in ka gama sai ka zo kai tiyata ka ba wanda zai halaka amma baka baka abin nan ba daga bude Islamic chemist sai ka sai ka fara mutane tiyata kai wani irin dan ganganci ne dole ka kashe mutane ka lalata musu jikin su to haka kai kana so sai kai magana a cikin ilimi dole kuma kai baka san ilimi ba sani na hakika kai wani irin dan ganganci ne kai daga ina ka fito a cikin gidan ganganci Allah ya kyauta to bari mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi